أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allahu kamar yadda muke gabatar da talimi tarjama da ƙarin bayani akan abin da ya shafi wasu ayoyi daga cikin littafin Allah maɗaukakin sarki yau ma Allah ya ƙara haɗa mu a cikin wannan masallaci na masjidul furqan da ke wannan anguwa mai albarka ta tsakuwa a garin azare a satin da ya gabata mun ɗauko bayani akan kisa ta nana maryam salam kuma mun tike akan ayata فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إن شاء الله لا متجب يعني أكل abubuwan da ya faru da annabi zakariya alaihi salam bayan ya ɗauki nauyin ɗawainiya na nana maryam allah maɗaukakin sarki ya ce hunalika da a zakariya rabba inda zalik a wannan wuri bayan annabi zakariya ya shiga ya same ta tana da wasu arziki da allah yake azurta ta wanda idan lokacin damina ne sai ya samu abubuwan da ba a samun su a lokacin damina in lokacin rani ne sai ya samu abubuwan da sai lokacin damina ake samu to haka dai yake samun irin wannan abubuwa na arziki da yake tattare da ita a matsayinsa na mutum daga cikin salihan bayi kuma ya dawo ma ya zama annabin allah to ya san cewa ba a banza allah yake mata wannan abu ba kuma ya san daga allah ne sai mata tambaya yake cewa anna laki hada a ina kika samu wannan sai ta ce huwa min indillah daga Allah ne saboda ni inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab to a wannan wurin sai Allah ya ce hunalik a wannan wuri da zakariya rabbahu saboda shi ya tsufa matarsa ta tsufa bai taba samun haihuwa ba to sai ya ji kwaɗayi ina ma a ce shi ma yana da wata zuriya wanda suke ɗayyiba ne yana da wata zuriya wanda suke nagartattu ne da zai ga Allah yana musu irin wannan darajantawar sai ya roƙi Allah ya ce rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba ya ce ya ubangiji ka bani daga wurinka zuriya tayyiba ya roƙi Allah maɗaukacin sarki ce innaka sami'u du'a lalle kai mai amsa addu'a ne kana jin duk wanda ya kiraye ka kuma za ka amsa mar wani alkawari ne na Allah yake cewa ud'uni astajibu lakum ku kiraye ni zan amsa mu innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri lalle waɗanda suka yi girman kai ga barin botata shine waɗanda suka mi suke kin roƙon Allah suna ga su kawai abin da suke da shi ya fihim ya ishe su ba su da wata bukata a wurin Allah to girman kai ne shi yasa Allah ce wanda suka yi girman kai ga barin bautata sai muka fahimci cewa ashe addu'a ma ibada ce shi yasa Allah ana ya kira ta da bauta sai Allah ce sai dukkan jahannama dakiri za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki yace fanadatul mala'ika sai Allah ya turo musu masa wasu mala'ika wani mala'ika وهو قائم يصلي في المهراب الحالي شي النبي زكريا yana tsaye yana sallah a cikin mihrab shine bagiran da suke bota suna kiransa da al-mihrab yana tsaye yana sallah sai mala'ikan ne yace annallaha yubashshiruka bi yahya lalle Allah madaukakin sarki ya turo mu waka albishir da wani da da da zaka samu wanda ya masa suna da yahya shi wannan ɗan ya haya ɗin musaddiƙan bi kalimatillah shi mai gaskata kalmar Allah ne malamai suka ce me ake nufi da kalmar Allah a nan shine shi mai gaskata annabin da zai biyo bayansa ne shine annabi isa alaihi salam kun ga ashe akwai alaƙa tsakanin mi ali imran wa zakariya wa yahya wa isa bin maryam akwai alaƙa wa'annan da tun daga kai zuriya ne mi za a iya kiran su mi ali imran zuriya ne ta mi imran alaihi salam saboda duk sun saso a cikin famili ɗaya mai kula da su mutum ɗaya to sai allah maɗaukakin sarki ya mar wannan alkawari kuma wa sayyidan sannan zai zamto shugaba ne wa hasuran kuma zai zamto tsararre ne ga mata yana kame kansa mai kamun kai ne ga barin mata wa nabiyan kuma ya zamto annabi ga albishir ne guda ne guda uku mina salihin daga cikin salihan bayi Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari sai annabi zakariya yake cewa ƙwala ya ce rabbi anna ya kunu li gulamun ya ubangiji ta yaya ni zan samu ɗa ta yaya zan haihu wa ƙadi balagani alkibar haƙiƙa tsufa ta cin min na tsufa na kai dado shekara ɗari wasu suka ce ɗari da wani abu wamrati aƙir matata ko bakara ce wacce ba ta aihuwa aƙima ce ba ta haihuwa ta shekara tamanin da wani abu ko casa'in da wani abu ba ta taɓa ɓari ba balle ta haihu to ta yaya zan samu ɗa sai yake mamaki bitta'ajjub ba wai da ya san cewa allah ba zai iya ba ne allah maɗaukakin sarki ya ce kazalika allahu ya fa'alu ma ya sha kamar haka ne allah maɗaukakin sarki yake aikata abin da yake so yake aikata abin da ya ga dama ƙola sai annabi zakariya ya ce rabbi ja'alli aya ya ubangiji ka sanya min wata alama wanda wannan alaman ne za ta nuna min cewa eh wannan alkawari da kamun lokacinsa ya zo sai allah maɗaukakin sarki ya ce ƙwala ya ce ayatuka alamomin da za ka gane cewa matarka ta kusan haihuwa allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ranza barak idan lokacin ya zo ba za ka iya yi wa mutane magana ba illa ranza face nuni ba za ka iya min bakinka zai gagara magana kana so ka yi magana sai ka ji bakin ya riƙe illa ranza sai dai ka yi ta nuni a mutane a wannan za ka yi kwana uku salasata ayyamin za ka yi kwana uku kana wannan halin sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wazkur rabbaka kasira ka ambaci ubangijinka da yawa ka yawaita istighfari ka yawaita azkar wasabbih bil ashiyi wal ibkar sannan kai tasbihi ka ringa yawaita tasbihi tsarkake ubangijinka bil ashiyi da mare da safiya da marece wal ibkar kun ga ashe shi alkur'ani abu ne wanda yake mi yake da alaka ta kowace aya da juna wannan aya tana alaka da wannan wannan aya tana alaka da wannan idan muka duba kissa ta annabi nuhu alaihi salam lokacin da al'ummarsa suka zo suka kawo markoki abin da yace musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffaran domin lalle shi mai karban gafara ne mai yawan gafara ne yursili sama alaikum midrara zai saukar muku da ruwan sama ruwa mai mamakon ruwa wa yunzidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara bayan wannan ruwan saman zai fa baku arzikin ƴaƴa zai baku dukiya da ƴaƴa zai ba gonakan ku za su zamto sun yi ƴaƴa wanda za a amfana da su da haka istighfari yakan sa mutum Allah ya bashi haihuwa bayan ya bashi haihuwar dan ya tashi a tarbiyya mai kyau istighfari Allah yakan ba wa mutum ne dukiya wallahi wanda ya riƙi istighfari banda talaucin duniya balle na lahira Allah ya tsare shi duk damar da Allah ya baka kai istighfarin shine abin da ya nuna cewa Allah ya tseratar da kai bi izin- da izininsa a duniya da lahira wanda Allah bai tseratar da shi ba ba zai ma ba shi damar yin istighfari ba sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa yi ƙwalatil mala'ika ka tuna lokacin da mala'iku suka ce ya maryam ya ke maryam inna Allah tsafaki lalle Allah ya zaɓe ki wa tsaharaki sannan ya tsarkake ki wa tsafaki ala nisa'il alami sannan ya zaɓe ki a cikin matan matan lokacin wannan zamanin aiki Allah ya zaɓe ta a cikin matan zamanin da ta yi rayuwa a ciki babu matar da ta fi ta daraja ya maryam qudti li rabbiki ya ke maryama ki yi biyayya ga ubangijinki ya ke maryama ki tsawaita ki yawaita tsayuwa ta sallah ga ubangijinki wasjudi sannan ki yi sujjada warka'i ki yi ruku'u ma'ar raki'ina tare da masu yin ruku'u kunga wannan ma abu ne da yake nuna cewa lazimtar jama'a a cikin sallah ashe mata ma ba haramu ba ne su ne su ringa lazimtar masallaci a sallah mata ma za su iya kare kansu daga fitina ta duniya sai allah maɗaukacin sarki ya ce zalika ai zalikal mazkur wannan abin da aka ambata nami na kisar na na maryam da kissar annabi zakariya alaihi salam sai ce min an ba'ila ghaibi yana daga cikin labaru ne akbarul ghaib labaru ne wanda suke na ghaibi Allah maɗaukacin sarki ya kawo su ya labartawa mai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abin ya faru shekaru ne wanda ba a san ma zai zo ba amma yanzu Allah ya labarta mar da ya zo yake karanta wa mutane ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi dangane da wannan akbarul ghaib da suka shuɗe sai mutane suke ta mamaki ya aka ya sani a wannan ya sa wasu da yawa daga cikin wa'anda suke bin addinai na kiristanci suka musulunta irin wannan ayoyi da ya shafi kissa ta na maryam irin su aka karanta wa sarkin habasha ya kuka ya ce wannan addinin gaskiya ne abin da muka karanta a cikin linjila kenan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa makunta ladaihin if yulquna aqlamahum ayyuhum yakful maryam Allah ya ce baka tare da su ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam if yulquna aqlamahum a lokacin da suke jefa wannan din alƙalman su ayyuhum yakful maryam wane ne zai dauɗoyin yarna na maryam ba a bayan an faɗa wa kaffalaha zakariya ba annabi zakariya shi ne ya ɗauɗauniyarta da komai da komai saboda lokacin da mahaifiyarta ta samu junanta mahaifinta imran ya rasu to bayan an haife ta kuma ga addu'ar da ta yi shi annabi zakariya sai ya ɗauɗauniyarta to sai anan allah maɗaukakin sarki yake cewa kai manzan allah sallallahu alaihi wasallam makunta ladayhin baka tare da su iz yulquna aqlamahum lokacin da kowa yunkuro ce shi zai dauki dauyin yana na Maryam sai aka yi ƙuri'a a wannan ƙuri'a din da aka yi kowa ya jefa mi ya jefa alƙalamin sa sai Allah madaukakin sarki ya tseratar da alƙalamin mi annabi Zakariya sai zanto shine ya wini shi zai mi shi zai dauki dauyin ta anan akwai darasi da a ƙarƙashin wannan ayar na halarcin yin ƙuri'a akan dukkan abin da babu nasi sarihi da ya nuna cewa ga abin da za a yi to ya halarta a yi ƙuri'a wanda ya ci ƙuri'ar a shi kamar mutum yana yawan tafiya amma in zai yi tafiya yana yin wata ɗaya sai ya tafi da matarsa ɗaya in ya dawo zai tafi to ba zaɓa zai yi ba ce ke yanzu kin kai shekara hamsin wannan kuma ya shekara sha takwas ne ya cikin ki da haka da ita zamanin da tafiya ke ki huta a'a manzon Allah ƙuri'a yake sai ya zo ya ƙuri'a kowace ta zaɓa wanda ta ci ƙuri'a sai ya tafi da ita in kowa za ku iya negotiating duk wacce ta je ce wata ɗaya in an dawo to a tafi da wacce ai wata ɗaya wannan shine adalci to sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma kunta ladaihim idh yaftasimun kuma baka tare da su a yayin da suke ta husuma akan da wane ne zai dauki dauniyar maryam alaiha wane ne zai dauki dauniyarta idh qalat al malaika ka tuna ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika yace ya maryamu ya ke maryam inna allaha yubashshiruki bi kalima lalle Allah maɗaukakin sarki yana miki bishara da wata kalma minhu daga gare shi wace kalma ne suka ce ismuhu masihu ismuhu almasihu isa ibn maryam sunansa masihu isa ibn maryam shine ana mata bishara da Allah maɗaukakin sarki zai ba ta ɗa wanda sunan wannan ɗan masihu isa ibn maryam wajihan fi duniya kuma shi wannan ɗan mai daraja ne a cikin rayuwarsa ta duniya wal'akira kuma yana da daraja ne a rayuwarsa ta kiyama a duniya yana daga cikin masu daraja wanda Allah maɗaukakin sarki ya daraja su kuma a lahira ma yana daga cikin wa'anda Allah ya daraja saboda annabi ne wa minal muqarrabin kuma yana daga cikin makusanta ubangiji maɗaukakin sarki wannan shine ƙarshen karatunmu na wannan sati wanda in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu wani satin da rai da lafiya na ga shi ne zai zo ƙarshen karatunmu abinda na faɗa daidai na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wanda ne kuskure kuma karancin sani ne ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta min subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah